أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Na zuwa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو أبيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحاتم والختم أبو العباس شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر السر صاحب الفيلة أبو إسحاق أبا إبراهيم ياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومسهري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن وبالكنسوس وملكة الشيخ محمد الحارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه القائل وزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جبلك لن يوسف ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna mika godiya zuwa ga halaran Allah tabaraka ta'ala da hadarar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a yau a biyu ga watan ramadana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a 1443 da hudu yayi daidai da 24 ko ga watan March 2022 miladiya a jiya mun yi karatu mun yi shimfiɗa mun shiga cikin sutul fatiha mun karanta ayoyi guda hudu za mu tashi aya na biyar shine inda Allah tabaraka taala ke faɗa yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بنجي تبارك وتعالى yana magana ne da kansa fatiha mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa na cewa al-fatihatu kasamtuha qismaini qismun li wa qismun li abdi ma sa'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya faɗa hadisi gurse ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha na raba ta gida biyu rabi nawa ne rabi kuma na bawa na da abin da ya nema ma'ana da nawa ne rabin shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duka kana gaida Allah ne kana jinjina wa ubangiji tabaraka wa ta'ala matsayin na mahalicinka da ya halicce ka a sannan kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duka nan yanzu wai kana tabbatar wa Allah ne shi kan fa shine Allah kai Abdullahi ne kai menene kai bawan Allah ne kai bawa ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kai ba kana neman kana gaya wa Allah kana bauta shi kake bautawa kuma shi yake neman taimako a gurinsa ka ce ihdinas siratal mustaqim ya kana bude kansa ihdinas siratal mustaqim kana roƙon Allah ya shiryar da kai kaga yanzu kam ka gama kirara Allah da jinjinawa Allah tabaraka taala ka koma roƙo ka koma roƙon ubangiji tabaraka taala to tunda ka koma roƙon Allah tabaraka taala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji ya ce alfatihatu qismani qismun li wa qismun li abdi ma sa'ala fatiha ta wace rabi nawa rabi wannan sittin din baya yi fa san ga gurin aure za ta iya dauka saboda wayoyin ba ta ce yawa ya dauka yayi ya goce ai kuma alaran ba ya dauka ya dauka yace qismun li wali abdi ma sa'ala rabi nawa ne shine alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai kace to yanzu kan bari ka fara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jiya mun karanta wayannan ayoyi ba aji ko na'am yake cewa qismul li wa qismun li abdi ma sa'ala rabi nawa ne rabi na bawa na da duk abin da bawa ya roka wannan nasa ne a jiya mun karanta shi malam malam Mansur ya fita bai dawo ba shine za a ga replacement din an kawo wani wani mai jan bakin daban Allah ya mana dacewa jiya mun karanta ayoyin Qur'ani mai girma mun ji abin da Allah tabaraka taala ya faɗa a cikin wannan aya a cikin wannan sura mai girma wanda ita suratul fatiha malamai sun yi sabani akan ta da yawa wasu sun ce ta sauka a makka ne wasu sun ce ta sauka a madina daga ciki akwai malamu shehu barar da la'anu yake tabbatarwa cewa ayan ai makiya ce saboda ba a karanta la salatu liman lam yaqra bi fatihil kitabi ko babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha ba in zai sallah ko in za ka yi sallah ba kai fata ba ka da sallah ce to ai sallah an fara yi a makka ne ba a madina aka fara yin sallah ba saboda haka lalle raji'i fatiha an saukar da ita a makka ne amma wasu malamai suka ce a ai an saukar da ita so biyu ne an saukar a makka an saukar a madina to ko ma wanne ne ma dai Allah ya saka musu alkhairi ijtihadi ne na bayin Allah tabaraka ta'ala Allah ya bamu dacewa a ubangiji tabaraka ta'ala ya ce iyyaka na'budu ai Abdullahi bin Abbas cewa laka nuwahhid kai muke kadaitawa Allah kai kadai muke kadaitawa ba mu hada Allah da wani musulmi ba ya haɗa Allah da wani ma'ana abin da ka faɗa Allah kai nake kaɗaitawa walaka nuɗi'u kuma kai muke bi ba waninka ba Allah shi ake kaɗaitawa shi kaɗai tilau ƙwallon ƙwal a matsayin shi ne Ubangijinka shi ya sa je nake gaya mana cewa musulmi shi ne ya samu darajar da wani bai samu ba musulmi shi ne ya ce Allah ɗaya ne bai ce Allah rarɗa ba cewa Allah rarɗa na kasu ne ko ai ana samun ɗa ne saboda ka samu magajinka to Allah yana da ƙarshe ne ka san farkonsa babu shi Allah Allah ne kawai amma za mu karanta tauhid akwai littafi na tauhidin malikanci na a ash'ariya za mu shiga ciki yaya ake kaɗaita Allah yaya ake bauta wa Allah ya ake mai da Allah ɗaya saɓanin wa'yanda a yanzu wasu suke cewa idan ka ce Allah ka yi min dan annabi Muhammadu sassan sai a ce wai ai ka mai da annabi Muhammadu Allah a'a rashin sanin Allah ne da rashin sanin fahimtar addinin Allah rashin kuma sanin fahimtar sanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da an san haƙiƙanin tauhidi na gaskiya ba za a shiga cikin wannan bone din ba ba za a shiga cikin wannan gararin ba shi ne ke cewa wa iyyaka nasta'in ay nasta'inu bika muna neman taimakonka ne ya ubangiji tabaraka ta'ala ala ibadatika akan ibadanka wato bautan Allah da zaka yi kana neman Allah ne ya taimake ka ba kai kai wa kanka kanka da kanka ba a wa zai taimake ka kai ibada Allah wa zai baka ikon yin ibadan ma kansa Allah ne to kana neman taimakon Allah ne ba wani ne ba subhanahu wataala wa minka nastawsiqu ala ta'atika sannan kai ne muke kamun kafa zuwa gare ka akan binka bin Allah in zaka bi Allah to Allah kake roƙo ya guiding ɗinka da zaka bi Allah ba wai a kai zaka guiding ɗin kanka ba wannan bai rusa cewa ana kama kafa da Annabi Muhammadu ba tunda a nassin Qur'ani yana gaya mana ya cewa bismillahir rahmanir rahim walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul wajadla tawwabar rahima idan da duk mutanen duk duniya gaba daya za su zalunci kansu sai su zo gaban ka kai ya rasulullahi ka ji ba sai su zo gaban ka Qur'ani ne sai su zo gaban ka kai ya rasulullahi ko ja'uka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah a gabanka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wastaghfara lahum rasulu kaji da kyau sai annabi sai Allah tabaraka ce kai kuma annabi ka ce Allah ya yafe musu kaga Allah me aka yi wai ai kama kafa aka yi ta gurin annabi Muhammadu aka shiga fadan Allah to za aka yi sai Allah ya ce lawajadullah tawwabar rahim Allah ya ce wallahi wannan lamun ana ce masa lamul qasmi lamun da rasu Allah ce wallahi da su same ni na gafarta musu zunubansu kuma zan musu afuwa lawadullah tawwabar rahima kuma zan zan jinkayin su yani ubangiji tabaraka ta'ala o ya fanta bai zai yafe musu Allah subhanahu ta'ala will Allah subhanahu ta'ala will forgive them he will insist them and then he will forgive their sin and then he will bless them shine ar-rahim ar-rahim blessing tabaraka wa ta'ala saboda haka bai rusa wancan ba amma za mu ɗauko wasu abu da su ƙara wasu amana su karantar da mu yaya ake bin Allah yaya kuma ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ake bauta Allah ya ake ta Allah shi kadai ka yadda Allah shi kadai ne ba shi da wani abokin tarayya saboda a ƙarƙashin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan za mu ɗauko littafin shau a shau marufuti a shau abdullahi a ƙanin shau usman ɗan fodiyo Allah ya ƙara masa yadda shek abdullahi bin fodi wadda ake ce masa balaraban hausa ko sunansa mistau tafsir mabuɗin tafsiri in mutum zai tafsiri lalle ya kamata ya san wani littafin lalle ya kamata ya san shi mabudi da ka sani wannan ayan ta sauka a guri kaza ga dalilin da yasa ta sauka a lokaci kaza ta sauka da rana ne da daddare ne manzo salama yana bacci yana kwance ne ko yana tsaye ne ko yana zaune ne a yana halin tafiya ne ko yana gari ne bai tafi ba a yaƙi ne ko ba a yaƙi bane a ina ayan ta sauka da wani dalilin ta sa ta sauka me ya ake kuma karanta ayan kira'o'in ƙur'anin ma kala nawa ne yaya ayoyin da akwai ayan da ake karanta a kaza wata aya ana ta karanta ta bangare kaza wata ana karanta ta bangare kaza yaya ake karantawa insha Allah shine abin da zamu yi munakashan sa a sai kuma sannan lokaci ba mu ci gaba da karatun fassaranta Fatiha din yana cewa alhamdulillahi allazi qad anzala ala muhammadin kitaban shamla kullul fununi min ulumi ad-din mubinan adillatal yaqina sallallahu alayhi allah ma sahabat ma sahabatihi wa tabi'ihim ala mahabbatihi wa ba'da dha فهاق نزما دمنا بيان أهوال كتاب المعلنة لجمعه ما كان في النقايا منها مع الإتقان فهو الغاية سميته مفتاح للتفسير وأسأله الإله للتيسير بالتيسير مبتدئا بعلم أصل الأصول أصل الدين لأنه أساس لكل دين بيتتك يقول أبقي يكتوى wanda sharhi littafi yake cewa bada annazim rahimahullah mai waka mai tsara baitittika ya fara da bisana'i alal maula da gaisuwa da jinjina zuwa ga ubangiji tabaraka wata'ala in an ce maula yana ɗauka ubangiji tabaraka wata'ala kuma bai hana ka ce wa wani maulana wani ba bai hana ba saboda akwai wanda suke cewa in ka ce wani maulana ka ce mashi Allah ko sai a kawo ayan Qur'ani a karanta ce inna Allaha maula allazina amanu ala innal kafirina la maula lahum wa Allah tabaraka shi majibincin lamarin masu imani kafirai ba su da majibincin lamarin su ayya to ai rashin fahimtar addini ko rashin fahimtar addini da an fahimci addini da ba za a sha wahala ba gashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ina cewa maulati rasulullahi ko maula rasulallah sallallahu alaihi wasallam ga Allah dai samu dace saboda bari mu abin da ke gaban mu kawai maula ana cewa maulana mato maulana majibincin lamarinka shi ka ba ku mu mushkila yanayi saboda haka wannan shi ne hadafin mu da ya caje ne ubangiji ta ba yace ya fara da girmama Allah tabaraka wa azza manzilal wa azza manzil kuma ya kamba masauki lil qur'ani ga masaukin qur'ani tabaraka wa qur'anin Allah tabaraka ta'ala ala nabiyina muhammadin abusa sau abusa annabi musul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana bi sana'i ala al maula jalla wa azza al munazzil ya fara da yabo ga ubangiji mai girma da buwaya wanda ya saukar da ƙur'ani wa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hala kaunihi mustamilan inda ya taro dukkan ya kasance ƙur'ani ya taro dukkan ala kullu fununi min ulumid diniya mubinan ƙur'ani ya taro dukkan wani fanni fanni na ilimi dukkan wani ilimi da kasance na dini na addini da na rayuwar duniya gaba ɗaya ƙur'ani ya haɗa su gaba ɗaya ya tada su a guri ɗaya shi yasa mubina kuma bayyani shi yasa ake cewa komai yana cikin ƙur'ani wata rana wata baiwar Allah ta zo gurin Abdullahi bin Abbasin take cewa ya ibn Abbasin an ce ka san ƙur'ani sosai yana daga cikin manya-manya masana ƙur'ani sannan an ce komai yana cikin ƙur'ani ya ce haka ne sai ta ce hadda hadda masa hadda kullum masan hadda kaskon masa hadda itace da aka hada gaba da aka tare ce duka yana cikin Qur'ani sai Allah mun bayani sai da shi kana wannan mai sauki ne asa Allah ya faɗa Qur'ani fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota abu in ba ku sani ba ko sai ya ce to a samo mai yin masa aka kira mai yin masa ya ce ya kike ki masa ta ce ai ina haɗa kaza ina haɗa kaza ina haɗa kaza ina yace to gashi na cikin Qur'ani Allah ya ce ku tambaye masu ma'abota abu in ba ku sani ba to wannan su ne ma'abota abu bai zo a Qur'ani ba kenan ya so a cikin Qur'ani shi yasa fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abota abu in ba ku sani ba in ka sani sai ka bayyana baka sani baka zo baka sani ba to babu abinda baya cikin Qur'ani gurgurdan saninka da Qur'ani shine gurgurun istinbaqin da Qur'ani shine abin da zaka iya fitarwa kai magana a kansa yace adillataha bil barahin al qad'iyya wal yaqiniyya dalilan suke cikin Qur'ani suna nan mabayyan hujjoji ne na atiyi subuti da yanke kawai ga sunan ya kazaka ana gani wa yaqiniyya kuma ga yaqini zaka tabbatar gashi nan ka karanta ka gani ثم تابع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنن يبيو ده صلاتي وأنب محمد صلى الله عليه وسلم وصحابتي ده صحابانسا وتابعيهم ده مبوان ده سكبيو من زن الله ده صحابان من زن سلم بإحسان ده كرتاوى إلى يوم الدهر زوى تاشن قيامة الله يسامو أتكنسو كما يبامو البركة تنسو البركة أنب محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yace bayan haka alhamdulillahi allazi yace yayi godiya wa Allah tabaaraka wa ta'ala wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi salati wa annabi annabi Muhammad bainan nazim ce bayyanan nazim shi mai wannan baitittuka ya bayyana anna hazan nazm allazi baina aidina نظما يتدمن ببيان يتدمن بيان احوال القران الكريم wannan baitutuka da yayi yana wanda yake hannunmu a hannayenmu a yanzu shine yake bayyana mana yadda aka taro ha yadda aka hado qur'ani gaba ɗaya mai girma li'annahu nazmun jami' saboda wannan baitutuka sun tsaro an sun hado lima fi kitabil anniƙayatu wal'itƙana sun ya haɗo abin da ke cikin littafin da ake kira anniƙaya da al'itƙan na imamu suyuti fi ulumin ƙur'an a cikin ilmomin ƙur'ani mai girma ya ce wannan littafin ya haɗa dukan wa'yancan littafai da aka wallafa na sanin ilimin ƙur'ani da kuma sanin yadda ake karanta Qur'ani da yake ake fassara Qur'ani na Imam Suyuti wa kull wa kullan huma li Imam Suyuti rahimahullah duka wannan littafan an-niqaya da al-itqan dukkan su na Imam Suyuti ne Allah ya kara masa yadda wa bi khasatan al-kitab al-itqan yace ake bance ake bance wanda yafi kowanne ma shine akwai littafi Imam Suyuti wanda ake sa al-itqan al-itqan li al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyudi yace li annahu huwa al-umdatu li hadha an-nazm yace saboda shi wannan al-itkan ne shine umda shine ya dauko abun dungurungum na wannan baituka na waka da ya rera wasu miyan nazim hadha an-nazm ya ambaci wannan baitukan nasa da cewa miftahu tafsir sunan littafin miftahu tafsir mabudin tafsiri mabudin tafsiri yana da kyau dukkan ɗalibin ilimi ko malami da zai karanta tafsirin ƙwar'ani ya kiyaye kansa. Ƙwar'ani ba a mai hawan ƙawara, ba a mai dirantse, a sai an taro ilimoma da za a gaya maka yanzu. Ya ce, li'annal gard minhu ma'arifatu ahwalil kitabillahi rajiyan min Allah tabaraka wa ta'ala an yas'alahu an yas'ala lahu an yas'ala lahu آه لما أراده وقد شرع في كتابه بمقدمة تحتوي على بيان أصول الدين وهو على التوحيد لأنه كالرأس لكل علوم الدينية بما فيها التفسير وغيره يتي وانا للتافن يا تارو أبو بواني نسني يد للتافن الله يكي دين يكي كوما وادي دا أكي تبقى أشي da yadda ake ɗabbaka littafin Allah ta baraka ta'ala yawa nan ya yi aigo a ya taro duk yadda ake tafsirin ƙur'ani da yadda yake fasanta ƙur'ani da ake ƙur'ani zai zama da sauƙin karantawa da sauƙin fasarantawa lokacin da ka taro wa'annan ilmoma ɗin gaba ɗaya ka fahimce su da shari'insu a cikin wannan littafi da za a gabatar da shi yanzu wanda ya taro bayanin usuluddin usul na addini gaba daya wa huwa ilmu tauhid shine ilimin tauhidi shine ilimin tauhidi tauhidi kuma kololuwansa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwan tauhidi dukkan wani tauhidi da ya saba ma wannan ba tauhidi bane dukan wani kashe-kashe da za a kakkasa a rarraba a tallata na tauhidi ba wannan ba a ba na annabi Muhammadu ba ne. Sai dai kila na mai shi ɗin ne daga ajuwansa ya zaƙuro ya cire ya zo da shi. Allah ya sa ana ganewa. Allah kuma ya ba mu ikon fahimtar ilimin addini da kuma sanin tauhidi da za a kaɗaita Allah ta baraka tala. Li'annahu kan ra'asi li kulli ulumi diniya. Yace shi ilimin tauhidi shi ne ƙololuwa shi ne kan gaba shi ne ƙahon ƙahon ba ko in ce ƙashin bayan dukkan wani ilimi na duniya na addini bima fiha na abin da ke cikinsa a tafsir akwai tafsiri a cikinsa wa ghairihi da wani wannan muqaddimar ta fi usuluddin muqaddima na usul na addini yace ilmu bima yalzamuna yubahith yubahith fil aqd fil a fil alami turran haditha yace ibtada al-nazim shi wannan mai wannan baituttuka ya fara kuna anan bi muqaddima da muqaddima tafhasu fil masail al aqaida aqaid wanda zai binciko maka masail na masail gaba daya na aqida kana ce maka aqida aqida ka san menene aqida ma tukunna lalle ya kamata ka san menene ake kira aqida ma huwa al aqida ko wasu suna cewa an ce aƙida sun cewa ai ƙungiya kaza ƙungiya kaza su ne aƙida ba shi bane aƙida aƙida shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama idan aka mutum ya ce ma baka da aƙida to wallahi yana kokarin wai ce da kafa musulunci ne wancan sunan su ƙungiya dan ƙungiya kaza dan ƙungiya kaza kamar yadda yanzu yan kasuwa su hada ƙungiya nasu na kasuwanci nan kasuwa duk ƙungiya ne amma ba shine aqida ba aqida shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai kaji mutum yana cewa wai mu aqida mu ba dai da shi ba aqida ku ba dai da shi ba to baya musulunci kenan Allah ya sa mu dace a al aqaid aqidoda wallati tusamma bi usuluddin wanda aka kira su da usuluddin asalin tsantsan madaran addinin yadda ake yin addinin menene addinin ya ake yin addinin ya aka karantar da addinin Shehu Alfaza zai na faɗa cewa bana ko batale islami tazharu khamsuha wa ashraka badru salihati wa shamsuha har yake inda yake cewa wa iskana maudu an alal birri usuha sallallahu alaihi wasallam ko Shehu Alfaza zai na cewa bana ƙubbatul islami ta tsaro kamsuha manzallarsa salama ya gina ƙubba-ƙubba mana fila-fila na musulunci ya ce a bana ƙubbatul islami a tsaro kamsuha mafiya girman nasa suka bayyana su ne guda biyar su ne shahadatu Allah ila ila wa la sharika lahu shanna Muhammad abdu rasuluhu ko wanda Abdullahi ibn Umar yake cewa bunyal islamu ala khamsin shahadatu Allah ila ila wa shanna Muhammad abdu rasuluhu wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadana wa wajibatul mas'ala sabila wannan sune cika cika musulunci sune qubba na musulunci din Shehu Alfaza ya ce wa iz kana mawdu'an alal birri usuha in akwai wani bigire wani gurbi na addini na biyayya na bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani in kofar za a bi abi Allah to annabi Muhammadu shine ya assasa ta fawal muassisu sallallahu alaihi wa sallama kaji masana shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baban mu shehu Ibrahim yana cewa yana fada cewa huwal kullu minhul kullu batnan wa zahira fa baharun siwahu malana fihi mashrabu yana cewa manzon Allah sallama huwal huwal kullu minhul kullu shine duka komai kowane abu daga annabi Muhammadu yake sallallahu alaihi wasallama badar wa zaira yace a boye da fili komai sirrinsa daga annabi Muhammadu ne yace fa baharun siwahu wani teku wani ilimi wani mashaya na addini inda za a sha ilimin addini tauhidi ne aqida ne menene menene kowane abu duk wani abin da za a kwankwada a sha a more a san Allah, tabaraka ta'ala ba in dai ba daga annabi Muhammadu ba ne, shaubara ya ce ba za mu sha ba, su riƙe kayansu. Fabarun siwa huma da na fihi mashrabu. Saboda haka ashe manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne asalin asalin tsantsan madaran tafiyan aikin in mutum yana so ya san Allah to shi ne ya biyo ta ƙofan annabi Muhammadu. dole ne sai Allah ne fai faɗa a ƙurani ma atakum rasulu fakhuzu wa ma nahayakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ku da shi ku rike da Allah wa ya zo da addinin nan annabi Muhammadu ai baka san akwai Allah ba baka san da Allah baka san akwai wani Qur'ani wani musulunci baka san shi ba annabi Muhammadu ne ya zo da shi to Allah ya ce duk abinda annabi ya zo ta ya zo muku da shi ta ku rike shi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya ƙara mana san annabi da gaske wannan shine babban abin da ya kamata mu rike manzo Allah kenan yace a wallati tusamma bi usuluddin wanda aka ambata da usul na addini wa usuluddin ilmun yace usul na addini ilimi ne yabhasu fihi amma yalzamu i'tiqaduhu shine ilimin da ake bincike a kansa a cikinsa wanda ya kamata a lazimce shi a yi riko da shi fi zatin lai ta'ala a cikin sanin zatin Allah maɗaukin sarki wa ma yajibu da abin da ya wajaba wa yamtana alai da abin da kuma za a hannu a kiyaye ya hannu a danganta shi da Allah tabaraka ta'ala min sifati na siffofinsa a ce ga sufan Allah kaza ga sufan Allah kaza yana zama yana tashi yana gajiya yana fushi a'udhu billahi kamar yadda a tauhidin wasu yake wanda ba a faɗa Allah ya kiyaye mu har a ce ma yana da awarwaro ko wai har yana da hawa lilo Allah Allah Allah annabi Muhammadu din wane mutum Allah ya kiyaye mu kamar yadda ibnu taymiya ya kawo cikin sharar ta'arudul aqli ta'arudul aqli wan naqal ko Allah ya kiyaye wancan aqida ce na mujassimai Allah ya kiyaye mu yace min sifati daga siffofi na Allah wa bu'satir rusul da kuma yadda Allah tabaraka yake turo annabawa wa hawalil mi'ad ma'ad da kuma yadda za a yi har a tafi tashin kiyama wajibi ne musulmi ya san wa'annan ya kiyaye su ya san wannan siffa ne na Allah kaza wannan siffan Allah ne wannan siffan Allah ne Allah ne kada yake iya turo annabi babu wanda zai turo annabi in ba Allah tabaraka ta'ala ba wa zakara huna ya ambata anan annal alama cewa alam bi fatahil lam da fatahil lam ne ba ce alami ba sai aka ce alama wa huwa ma siwa wallahi min al mawjudat idan aka ce alama duk abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba ana ce masa alam maulan mu shawo yana faɗa a cikin littafin sa jumul huda fi kawai nabi na afdal man da ilalai wa yana cewa idan aka ce an ce alam kullu masu wala duk abin da ba Allah bane alam ne in dai abin ba Allah bane da sandararre da wanda ba ajiya ba mu faɗa a cikin karkashin fassaran alhamdulillahi rabbil alamin ko rabbil alamin din ai mun faɗa kullu ma su wallah duk abin da ba Allah bane sunansa alam in dai abin ba Allah bane shi to alam sunansa ko menene saboda haka wannan wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau duk abin da ba Allah bane alam ne sandararre ne mai motsi ne mai tafiya ne ba mai tafiya bane kowanne sunansa alam ne da alamul uluwi da alamul sufli dukansu alamun nasutu alamul jabarutu alamul malakutu alamul lahutu alamul lahutu dukansu hahutu gaba ɗayansu alam ne dukansu Allah ne kaɗai ba alam ba kullum maujudat dukkan ya ce minal maujudati da duk abin da aka samar da su dukkansu Allah ne ya samar da su uluwihi uluwihi wa suflihi duk abin da ya zama alamul uluwi ne da alamul sufli dukkan su gaba daya jismihi da alam na jiki wa ardihi da kuma alam wanda ke bayan ƙasa dabba ne ko menene gaba daya kulluhu hadithun dukkan su fararru ne ai mawjudun ai an samar da su ne min al'adami daga babu an samar da su ne daga babu suka zama akwai wa ya samar da su Allah. Saɓanin yadda aka samu wasu na cewa ai akwai wasu halittun da da su da Allah samuwa suka yi, ko? A, kamar da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin sharhul umul barahin ko? Akwai aiki fa. Saboda haka dole mutane su fahimci aƙida na gaskiya. a fahimci tauhidi wanda ya kamata mutane su sani su amfani da shi kuma su amfani da al'umma manzan Allah ka sai da zaka bauta wa Allah kuma ka sai zaka bi Allah din tabaraka ta'ala yace min al'adami lil barahin al qati'a daga babu da hujjoji yankakku yanke kawai ka san wannan abin an samar da shi ne da babu shi amma yanzu gashi an same shi akwai shi ko yanzu an same shi gashi nan akwai shi me yasa saboda haka Allah tabaraka taala ga dama ya samar da shi wa ke samarwa Allah ala zalika akan haka min hayace daga ciki taghayyirihi jirkita shi kama huwa mushahidun wa taghayyiru dalil wa taghayyir kamar yadda gashi nan ka shaida kai ma da kanka akwai abin da ake juya su a canza su yace dalilin dalili ne alal hadisa a bisa samuwarsu ko faruwarsu wa kullum wa kullun dukansu mutaghayyirun dukansu ana canza su ana jirkita su hadisun suna faruwa li'annahu wajada ba'da an lam yakun saboda an samar da shi a lokacin da babu shi ai da da akwai mutum ne babu shi akwai mala'ika babu akwai sama akwai wuta akwai aljanna duka babu su an samar da su ne to Allah yana iya canza su min adam ne ai mawjudun min al'adami samamme samammu ne daga babu to Allah tabaraka wa ta'ala shine kadai ba haka ba amma duka abin da ka sani ah daman babu su ne Allah ya samar da su to abin da babu shi aka samar da shi kuma a ce shi ma yana da ikon tasrifi a sai Allah ya gani ko wala yadda bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a komai da ka sani ko menene ba abin da yake buya daga ilimin Allah tabaraka ta'ala face yana kewaye a ilimin Allah Allah ya sanar da shi ya san ya sanar ya san shi kuma shine yake juya shi yayi komai da shi tabaraka wa ta'ala sannan malaita al-ilahiyya siffa na ilahiyya sanihu Allahu al-qadim al-baqi al-wahid al-ghani bil idlaqi wa zatihi khilafana sifatihi qudratuhu iradatun hayatihi ilmun wa sam'un basirun kalamun qadimatun laha bihi qadi qiyamu ليس بجسم لا ولا بأرض ليس له مثل على أن غرد أن غردي wannan a cikin wayannan baitutuka guda hudu din ya taro sunaye ne na Allah da siffofin Allah da mustahili da gair mustahil yana faɗa cewa ba da ma kaddaman nazim bayan shi mai baituka ya gabatar ya ambata cewa annal alama cewa alam halittun Allah tabaraka ta'ala gaba da mutaghayyir suna jirkita wa taghayyir da kuma jirkitan dalilun ala hudusin dalili na cewa an samar da su ne ana in mutum an haife shi yana girma ya tsufa aigo kaga ya canzu an canza shi amma idan ba haka ba fa bare canzu ba ai duk abin da ya farko zai ƙarshe ko Qur'ani yana faɗa yana cewa iktarabatis sa'ati wa shakkal qamar alqiyama ta tashi tunda me tunda wata gashi nan ya tsage tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗi wannan to ashe alqiyama za ta tashi ba za ta zauna kadimiya bace ba ba zai yiwu ba kwata kwata saboda haka lalle musulmi ya kamata ya san wannan yace dalilun dalili ne ala hudusin abu sa faruwar su tunda an fara da su za su kare zakara zakara huna an ambata anan anna zalika mutaghayyir cewa hakan yana canzuwa alhadith fararre la budda lahu babu makawa min man min sani ga akwai wanda yayi shi akwai wanda ya samar da shi ya halicce shi ya sana'antar da shi wa sani'uhu wanda yayi shi ya samar da shi huwa Allah subhanahu wataala shine Allah tabaaraka wataala mai girma da daukaka almuttasifu bisifatil kamali wanda ya siffanta da siffofa na kamala al-mukhtalifa wanda suke sassaba sassabawa an sifatil hawadis sun saba da siffofin abubuwa fararru ma'ana siffofin yan adam da aljanu da dukan wasu halittu gaba daya su alana da siffofi amma ba irin siffofinmu ba alana da siffofi amma ba irin tunanin yadda kwakwalwanka zai tunanin maka siffa ba a kuwa fauka zalik ya fi haka kuma ya wuce haka tabaraka wa ta'ala wa min hadhihi sifat yace daga wayannan siffofi akwai alqidamu dawama wa huwa adamun awwaliyati cewa ba shi da farko duk abin da aka ce alƙidamu dawwama to ba shi da farko awul istiftahiya ko kuma ya da mabuɗinsa yaushe ne Allah ya fara ko yaushe aka farar da Allah subhanallah ba a faɗan haka kan Allah tabaraka ta'ala siffan Allah shi alƙidamu ne almene alƙidamu shine zaka ji iyayenmu da suna karanta mana Allah ya saka musu alkhairi alwujudu samuwa ko alƙidamu dawwama wal baqa'u wal mukhallafatu ko sassabawan kamanni ko wal iradatu wal ilmu wal hayatu was sam'u wal was sam'u was sam'u wal basir ko duka ga sunan za a sifafa duk zamu kawo su duka za a kawo su wannan shine tauhidi na ash'ari ash'ariya shine tauhidin ahlus sunna wal jama'a haƙiƙanin tauhidin gaskiya kenan Allah tabaraka ya datar da mu yace allazi huwa diddul huduth shi alƙidamu ɗin nan shi ne kishiyantan faruwa, kishiyan faruwa, kamar yadda na faɗa baya, Ibn Taymiya ya ce, wai Allah tabaraka wa ta'ala da shi da al'arshinsa da ruwan da alƙalamin kawai tare suka faru ba su da farko, subhanallah. wanda za ka ga ana warware irin wa'in abubuwa da yawa saboda wasu ma ba sani ba, wani ma yana bin aƙidarsa ma bai sani ba, bai ma sani ba, saboda aƙida ce wanda wasu ana kusan ana taƙiyarsa. Allah ya kiyaye mu. Sannan mara ce wal baƙa'u, akwai albaƙa'u shi ne wanzuwa, ko? وهو الاستمرار الموجود استمرار الوجود كما تقدم shine istimrarin samuwa kamar yadda muka karanta abin da ya gabata alazi huwa diddu taghayyir wanda albaqa'u din nan shine kishiyantan kishiyan canzawa ai albaqa'u wanzuwa ne ko shi ba mai wanzuwa ne amma na Allah ba mai canzawa ba ba zai canza ba a ce an canza Allah daga matsayi kaza ya koma kaza ko daga yaro ya zama tsoho, ko mutum tsoho ne ya ce wai shi matashi, to kaga shi wannan ya sha bamban, ko kuma wannan jinjiri ne a ce in ya girma yanzu jinjiri da sai a ce mashi yaro, daga yaro sai a ce matashi, daga matashi sai a ce wannan a yanzu ya girma, ko a ce dattijo ne, daga nan a ce ya tsufa, shi Allah ba haka ba ne. Diddu taghyir walwahadaniya Allah ana ce masa alwahadaniyatu Allah ya saki da khairi alwahadaniyatu kadai taka ko Allah kadai shi kadai ne tilo kwallon kwalba shi da abokin tarayya ba a cewa Allah na tare da kaza Allah na tare da kaza ba a cewa shi kadai ne rike a gurin kamana ana fahimta jama'a wahidun ne wa huwa tafrid bil haqq shi ne tafridin Allah shi kaɗai ne fardu ne, bilhaƙi, wal'ijadu, a wal'ijadu wa tadbir, wa huwa jiddul ishtiraq fi zati wa sifati. Shi Allah wahidu ne, kamar da muka faɗa can cewa iyaka na abudu, ainu wahiduhu ko, haka Abdullahi bin Abbas ya faɗa, ainu wahiduhu muna kaɗaita shi. to shi ne alwahdaniyatu shi huwa hiya ifrat hiya tafrid bil haqqi ɗayan takan Allah kaɗai ta Allah shi kaɗai wal ijadu tadbir shi ne ake kira jiddu ishraq kishiyan a sa masa abokin tarayya shi Allah ba a masa shirka Allah yana fara a Qur'ani yana cewa wa man asharaka ma'i ai yana fara wa manzo Allah sallama yana cewa a hadisin kudusi ne Allah ne yake magana cewa wa man asharaka ma'i ghairi taraktuhu wa shirkuhu ana aghni shuraka duk wanda ya hada ni ni Allah da wani a matsayin yana bauta ya hada Allah da wani a gurin bauta yace to ku basu da shirkansa kawai ni na wadata da wannan a ce mun an hada ni da wani tabaraka wa ta'ala shi Allah ba a hada shi da wani baka cewa Allah da kaninsa ko Allah da wansa ko wazirinsa ko mataimakinsa ko ɗansa a bayan haka kamar da suke cewa Godfather, Son and Holy Spirit kamar Kiristoci ko suna cewa Allah uba Allah ɗa Allah ruhu mai tsarki wannan Allah ya sha wahala ba Allah annabi Muhammadu bane wannan wannan ba Allah manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama yace fi zati a cikin zatin Allah tabaraka ta'ala wa sifatihi haka nan a cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne ake kadaita shi ba hada Allah da kowa a gurin bauta anan ma ya kamata mu dan bude wani abu tawassuli ba bauta bane Allah kai mun dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba bauta bane sannan a ce ka bani dan Allah ka zo ka ce mutum dan Allah dan annabi ka bani in mutum ya ce maka ai ka hada Allah da annabi Muhammadu ka ce mashi kai dun katoton rusheshen jahilin ba kauye ne ba kauyen jahili ne kuma da kiki dalili sai ka ce da Allah to naji akar maka Allah na zama mushriki yanzu a shiga da ni musulunci a dawo da ni musulunci dole ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a to sai ka ce da shigar ka sashi tunda baka son a hada Allah da wani in ka zo lalala sai ka ce banda annabi Muhammadu ai Allah la ilaha kawai mu gani ka musulunta mu gani zai yu saboda haka ba a raba Allah da manzan Allah amma ba annabi Muhammadu ba Allah bane he's not a god he's not a son of god he's not a holy spirit But he is the prophet of Allah, is the messenger of Allah. You can't separate Prophet Muhammad Salama with Lord. In time of calling his name and doing whatever. Sallallahu Alaihi Wasallam. Saka wannan shine Allahn annabi Muhammadu. Sallallahu Alaihi Wasallama. Saka mun gode wa Allah da yi mu mutanen manzon Allah. Sallallahu Alaihi Wasallama. Saboda haka har yanzu kuma bai hana cewa ka ce Allah ko ka je gaban kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi amun kaza a roƙa mun Allah ya mun kaza annabi Muhammadu in ka faɗa gaban sa Allah zai yi da zumun karanta ayan ko walau annahum idh zalama nafsu jaka fastaghfir Allah wastaghfir lahum rasulullahi tawwabar rahima ko shikenan kuma Allah yana faɗa a Qur'ani yana cewa shi fa ba za a raba shi da annabi Muhammadu ba yana cewa wa mai dai rasulullah fa da Allah duk wanda ya bi annabi Muhammadu ya bi Allah amma ba inda Allah ya ce ka bini ni kadai ba annabi Muhammadu babu shi babu shi dole bayan kalmar shahada to da Allah ka ce wa mutumin da ya ce karka ce dan annabi Muhammadu da Allah ya kira maka sallah ka ji ya zo kira sallah zai ka ji yana cewa Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sannan Muhammadu rasulullah a ka ce da annabi Muhammadu mana inda ka ce ai kiran sallah sallah da ai wa ake masalla Allah ko wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina lahu dinahu nafa'a wa yuqimu sallata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima ko Allah ma tukawa mudu lillahi abudullaha mukhlisina Allah ya umarce ku ne ku bauta wa Allah da ikhlas addinin nashi ne amma in ka zo kiran sallan dole sai ka kawo shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da adaban da aka wuce ba a taba sa su a ciki ba وشك له من اسمه ليجله ليجله فضل عرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه واله وسلم ko inji baffan manzon Allah sayyidina Abbas lokacin da annabi ya burge shi kawai fara yaban annabi Muhammadu tun ya zama sha'iri shi ma ya fara yawake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa shukka lahu man ismuhu liyajullahu fazl arshi mahmudun wa hadha muhammadun ko saboda haka wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana hada sunansa da na manzon Allah sai ka ji na cewa inna fatahana laka fatahan mubina alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wa rafa'na laka to me kake jira ustazu ai annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ka yadda kawai ka miƙa wuya dan Allah ka dinda jayayya ka daina ba mu kanka wahala Allah ya datar da mu ustazu ne da ce okay can kenan to can kenan sallallahu alaihi wasallama Allah ya tabbatar da mu a tutan ah na'am saboda haka wannan shine manzon Allah bai zama kai shirka ba ba shirka bane wannan ba shirka bane wal ghaniyu al ghaniyu sifan Allah ne wa huwa qiyamun bi zati allazi huwa diddul faqri wa huwa ta'ala mustaghna an ghairihi ala al itlaq al ghaniyu Allah wadatacce ne Yahudawa suka ce, Allah huwa Allah faƙin huwa na hannun aganiya, wai Allah tun da an ce a ba da zakka, a cire zakka wai Allah to Allah talaka ne kenan, su su ne mawadata saboda ka zai kwace musu kuɗinsu. Allah huwa na ganiyu wa antumul fuqara. A Allah shi ne mawadaci ku ne fakirai masu buƙatuwa a wurin Allah, tabaraka wa ta'ala. Saboda haka alganiyu ɗinnan sufan Allah ne, Allah mawadaci ne, ya wadata da komai ko kai ibadan ko ka bi Allah ko ka bi Allah ko kai sadakan ko kar kai sadaka ko ka bada zakka ko kar bayar ko kai azumin ko kar kai ko ka je hajin ko kar ka je ko kai sallan ko kar kai sallan Allah ya wadata huwal ganiyyu Allah mawadaci ne tabaraka wa ta'ala saboda haka shine wa huwa diddul faqri shine kishiyan kishiyantan bukata Allah bai da bukatan komai a gurin wani wa huwa ta'ala shine Allah madauki sarki mustaghna mawadaci an ghairihi ga wani ala idlaq sake ala idlaqi a sake kawai babu jayayya akan wannan wa zakara aidan sannan ya ambata cewa anna zati subhanahu wata'ala lalle zatin Allah madaukin sarki mukhalifatun li sa'iril makhluqati zatin Allah ya saba da sauran dukkan halitta suka ce ga zatin wannan haka za ka siffanta zatin Allah ba a yin haka haramun ne shi Allah mukhalifan an zatil kulli Allah ba irin kowa ba ne mutlaqan sake laysa yusharikuhu shay'un babu wani abin da ke musharaka da Allah da wani babu wani abin da ke musharaka da Allah a hada Allah da wani abu a ce yana kama da Allah subhanallah ba a yin haka fi haqiqatiha a haqiqaninta wala fi sifatiha haka na asfofinsa wala fi af'aliha haka a cikin ayyukan zatin Allah tabaraka wa ta'ala ba a cewa wannan ya yi musharaka da shi a nan ko ya yi daidai da na Allah tabaraka wa ta'ala uzu billah Allah ya kiyaye mu kamar yadda a kitabul arsh ibn taymiya yake cewa wai astaghfirullah gaskiya mutum na yi banna bayan kasa sosai wai akwai Allah tabaraka wa ta'ala da kujera wannan kujeran nasa za su zai zauna a kai ran tashin kiyama sai ya dan matsa wa annabi Muhammadu sai salama wai sai ya zauna kusa da shi Allah Allah subhanallah ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Allah ya kiyaye mu duk wani tafin da nake faɗa fa ina da shi ba wai shaci faɗi bane ga maktabatu shamila nan wannan computer maktabatu shamila ne a ciki akwai kuma madarar littafin saboda haka Allah ya kiyaye mu قال الله تعالى الله مدوكي سكي فدا قران يا cewa laysa kamisli shay'un wa huwa samiul basir na'am
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير na'am bangiji tabaaraka wa ta'ala yana fada cikin qur'ani mai girma yana cewa laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba shi babu wani misalin Allah babu wani zaka ce ga wannan ga yadda misalin Allah yake ga yadda ake misalta Allah ga yadda yake ga girmansa ga fadinsa ga tsayinsa ga tsaya bayan haka babu wani abu kuma mai kama da Allah babu wani abu zaka ce wannan yayi kamancece da Allah babu wa huwa samiul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne Allah mai ji ne kuma mai gani ne saboda haka wannan siffa ce ta Ubangiji tabaraka wata'ala siffa ce ta zatin Allah Allah yana ji yana gani kuma ba a cewa ga yadda jin Allah yake ga yadda ganin Allah yake ko a ce wai Allah tabaraka wata'ala da so ranar alhamis daren alhamis ana ɗauko shi da, da siffa wasu, wasu mala'iku masu siffofi guda hudu ɗaya mai siffan shanu ɗaya mai siffan kaza ɗaya mai siffan kaza uzu billahi da su ɗauko shi su gangaro shi saman duniya zo suna ya- ya ya gani wai ya halitta suke ciki su in suna su kan saban Allah ne sai Allah ya ƙara nauyi in suna aikata alkhairi Allah in ya leƙa ya gani wato Allah bai ma sa abin da yake ba kenan da a sheki aya kenan da yawa sai ka ce sai ka ce wani fir'auna ko fir'auna ne ai lokacin da shedan ya ya shiga daki yana kule ko shedan ya zo faqara albaba faqala fir'aunu man fil bab sai fir'auna ya ce wa ya kofa sai shedan sai dariya sai ya ce la kuntu ilaha lam hajjaltani da kai Allah da ya rabu ka janje ni ba lokacin da ya ce ka- faqala ana rabbukumul a'la lokacin da ya ce shi Allah shine Allah madaukaki ko sai Allah ya ce a ba haka bane sai fir- shaidan ma sai ya zo mai jarabawa ce da kai Allah ne da baka jahanci wa Yaquba ba kai Allah kana daki baka samu nake a waje ba zai yu ba haka bane kaga shaidan sai ya shigo ya dan bashi ya koya masa hankali Allah ya kiyaye mu saboda haka ubangiji tabaraka ta'ala a cewa in yayi fushi sai ya ƙara nauyi wannan mala'ikun suna daukar suna mai da shi da kirki suna kikir kikir kikir kikir haba sai ka ce wani wani gadan a a a a sabuwar amarya Allah ya kiyaye mu wa min sifati alwajibati lahu ta'ala ko mun kai wa dai ne lokaci ya go sas da yau juma'a ko na'am na'am a wa min sifati tabar alwajibati lahu ta'ala sufofin Allah tabaraka wa ta'ala na wajibi na farko akwai alƙudratu alƙudratu walƙudratu walƙudratu ta'ala shamilatin likulli mumkinin wa huwa jiddul ajizi alƙudratu nufi ko Allah tabaraka yana da iko akan abu iko shine kudran Allah da ta daro dukkan wani abu da ya zamana ake da bukatansa komai kuduran Allah ta tara shi ko menene sai ka ji wani suka sala sai ai wannan kuduran Allah ne haka Allah ya ga dama kudurarsa ce shine kishiyan gajiyawa Allah na da iko akan komai ba gajiyayye bane sannan akwai al-iradatu iradatu wa hiya sifatun takhtassu adu tarfin شيء من الفعل وترك وترك بالوقوع وقد أحدث سبحانه وتعالى هذا العالم مشاهدة بإرادته وخ- واختياره سبحانه وتعالى آه الإرادة شنو أكي نفي النفي شنو أكرا نفي siffa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wadda ta taro kadai takan Allah shi kadai ne yake da nufi akan abin da yake so na aiki ne yin aiki da barin aiki da eh, rashin karuwan aiki da faruwan aiki gaba daya wa kada da su subhanahu wataala haika ubangiji tabaraka ta'ala ya fara da dukkan ya samar da dukkan komai da ya nufa sai ya samar da shi hazal alam ya farar da wannan alam din wannan duniya din duniya duniya alam alam muna da alam alam guda shida dukkan su Allah ne ya samar da su al mushahid bi iradatihi duk wanda yake bayan kasar nan ya shaida da cewa eh lalle Allah ya da nufi akan kaza kuma ya yi zaɓi a kan kaza da abin da Allah ta bar ya nufa sai ka ji wanda ya san Allah da kyau za ka ji to duk abin da Allah ya nufa da mu dai yadda Allah ya da mu to haka Allah ya datar da mu wamin ha daga cikin a siffofin Allah tabaraka ta wa ta'ala akwai alhayatu wa ya siffatun taqtadi siffatul ilm limaus a limausufiha wa minha al'ilmu daga ciki alayatu rayuwa ta ɗauki ilimi wadda ta sadar da dukkan komai na rayuwa Allah rayayye ne ba matacce ba ne shi rayuwarsa ba irin rayuwarka ba ne wadda take da farko take da ƙarshe a shi rayuwarsa ce min laha bi- laisa laha bidayatun wa laisa laha nihaya ba ka da daman da za ka ce ga ranar da Allah ya fa- ya fara rayuwa babu, ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe. Wamin ha daga cikin siffofinsa kuma akwai al'ilmu, akwai sani, wa huwa siffatun yan kashifu biha shay'un inda ta'liqiha bihi ita siffa ce wanda take take yaye ake yaye dukkan wani abu da ita duk inda abin da zai ta'alliqi da mutane ko aljanu ko rayuwa ko magana to siffa ce ta ilimi to Allah tabaraka ta'ala ya san komai zaman mu dinnan da zamu yi Allah ya san lokacin da ya rubuta ra- tun kafin a halicci duniya ma ya rubuta zaman mu da zamu yi zamu zauna da wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane dan gari kaza dan state kaza dan jiha kaza dan local government kaza dan kauye kaza duka zamu taru a wannan masallaci a garin Abuja duka zamu taru a wannan gurin Allah ya rubuta shi tun fil azal tun kafin ya halicci annabi Adamu ma Allah ya riga ya tara wa'innan gaba ɗaya ya- ya rubuta su ya sanya su. Kawai abin da ya rage faruwan abin, faruwan abin ga abin ya faru ya auku. Wannan shi ne. Wa min siffati alwajibat, daga siffofinsa kuma na wajibi har yanzu, as-sam'u wal basaru wal kalamu, akwai ji, akwai gani, akwai kuma magana Allah yana magana Allah ya faɗa mana wa kallama la Musa takliman ko yace wa kulluha siffatun lahu qadimatun azaliyatun wannan siffofi ne na Allah wanda nashi ne qadimatun tintintini azaliyatun tun fil azal tun kafin tun din suna nan tadillu ala tanzihihi ta'ala ala naqa'is wannan suna nuna maka cewa tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala daga nakasa a ce Allah daban bai da kaza kafin ne yanzu ne ya samu yayi kaza a ce Allah daban yana ya- Allah yana al'arshi ne yana zaune to al'arshin da Allah waye riga wani waye wani Allah ne al'arshin to kafin al'arshin yana ina toyewa Allah siffar nakasa ne Allah yana al'arshi, yana duniyan nan, yana sama, yana ƙasa, yana ko'ina, kamar da faɗa ƙurani ko, wani hannu a ƙarfi laimin hablil warid, ko? Ya ce, wahuwa ma kuma aina ma kanu, a wani guri ya ce, wahuwa ma kuma aina ma kanu, ai, aina ma kuntum. Duk inda wuke akwai Allah yana wurin, duk inda mutum yake Allah yana gurin yana tare da shi. Allah ya ce, wani hannu a ƙarfi laimin hablil warid, na fi ka kusa da wannan jijiyan wuyan nan naka, wannan. wanda in an yanka dabba in bata yanku ba dabban bai yanku ba to Allah ya fi ka kusa da wannan jijiyan naka kusa da kai Allah ya fi ka kusa da ita yadda wannan jijiyan take kusa da wuya ko take kusa da naman jikinka ko to duk yanda kike tunanin kusancin Allah ya fi ka kusa da shi Allah ya datar da mu saboda haka wannan siffofi ne na Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Yake cewa wasalbiyat da kuma a tsarkake Allah ta baraka da na kasa da salbiyat wa zatihi ta'ala da zat ga zatinsa da zatinsa madaukaki laysa bijismin kaji maganan nan kun ji abin da sun faɗa ko Allah ba jiki bane baraka ce Allah na da hannu ba in ka ji an ce yadullahi idan yahuda suka ce yadullahi maghlula ko yadullahi fawqa aydihim inna lazina yubayi'unaka inna ma yubayi'una la yadullahi fawqa aydihim kamar yadda manzon sallama ya faɗa malaka ce to ga hannun Allah ga fuskan Allah ko a ce a kullu shay'in halikun illa wajhahu ko komai zai halaka sai fuskan Allah ba fuska ake cewa ba ikon Allah ake cewa ko guduran Allah ko zatin Allah amma fuska da Allah Allah da fuska sai ka ce kullu shay'in halikun illa wajhahu ba to kaga komai kullu kullu man alaiha fan wa yabka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ba fuska ake fada ba ikon Allah ko zatin Allah tabaaraka ta'ala saboda haka Allah ba jiki bane ba jiki bane kamar da tau- tauhidin ibnu taymiya yake ko laysa bi jismin Allah ba jiki bane wala jawharin kuma Allah ba jawhari bane wala ardin kuma Allah baya ta canzawa ya bujuro yayi kaza kaza a'a shi dai Allah Allah ne wal jismu shi kuma jiki ma tarqabu wa qabla ziyadatun wa nuqsan duk abin da aka ce jiki abu ne wanda yake tare yake hauhawa kafin zaka same shi akwai ƙari akwai tawaya dukkan mutum duk jikin mutum zaka samu nan gurin ya tawaye nan kuma in an yi shi komai da komai dogon mutum santalele kyakkyawa kaza kaza kaza zaka samu kila hancin shi wani bambara kwai ne ko kamar na dan China ko kuma ka samu mutum dogo ne amma kafan shi a baibai duk duk siffan dan adam duk siffa na jiki sai an samu tawaya a jiki banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka Allah ba jiki bane Allah ba da jiki dan duk abin da yake da jiki akwai kafin babu shi sai aka zo aka samar da shi yana karuwa kuma yana raguwa ai mutum yana ƙara ƙiba yana ramewa ko yana girma yana ƙara zagonyewa ko akwai nukusani wal jauhar shi kuma jauhari ai ma taraqabu minhu al jism shine abinda jiki yake tarakkubi a kansa wal ard shi kuma ard ma yaftaqiru ila mahallin yaqumu bihi kallu'lu wa ba'am in an ce ard abu ne wanda yake da buƙatuwan guri ya tsaya ko ya zauna ko lu'ulu kamar lu'ulu'i ko wani abu da zai ci saboda haka wannan shine abin da ubangiji tabaraka ta siffofin Allah mai girma da ɗaukaka wanda siffa ne na wajibat saboda haka ina ganin zamu wadatu anan sai mu tashi a baiti na goma sha uku insha Allah tabaraka ta'ala sai mu shiga wani abun kuma albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a karatunmu dai yau a aya ɗaya muke ko iyaka na abudu wa iyaka na sta'in wannan haƙƙi ne na siffofin Allah tabaraka ta'ala da sunayen Allah mai girma da ɗaukaka da kuma a da abin da ya halatta ga Allah da abin da kuma ya koru da siffofin Allah tabaraka ta'ala saboda zamu wadata anan mai yiwa inda masu tambaya za su iya tambayar su in an sani sai a ba su amsa Allah tabaraka taala ya datar da mu ya ba mu nasara albarkan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaikum assalam tula almajiri na'am na'am na'am na'am na'am mai tambaya ya ce saboda ana bibiya so tambayan da ake shine mutum ne ya zo masallacin juma'a sai ya samu liman yana hudu ba shi ma sai ya fara yin sallan nafila saboda wai yayi gaisuwar masallaci a malikanci ba a yi mu a masabu na malikiya ba a yi amma imamu shafi a masaban shafiya ana yi saboda malamai su yi maganganu a kai imamu shafi ya ce ai gais tayyisul masjidi ne manzala sallama ya ce kar ɗayan ku shiga cikin masallaci bai yi nafila tayyisul masjidi ba gaisuwa masallaci kafin ya zauna sai ma malaka ce eh gaskiya ne amma kuma duk mutumin da yayi magana ba ma nafila ba yayi magana liman yana khutba a mas a juma'a yayi lagau wanda yace masa anstu fa laysa lahu aljum'atu bai da sallan juma'a ma gaba ɗaya ko haka mai ahadari ma ya faɗa ko to saka ce za a yi gaisuwar masallacin tunda an zo masallacin kuma ana so a yi gaisuwa masallaci a yi nafila kuma liman yana huduba huduba kuma yanki ne na sallan juma'a shi yasa malikawa ba sa yi mu ba ma yi gaskiya sai ce to idan ka zo sai kai subhanallahi 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 liman yana huduba maimakon nafilan da zaka yi kenan haka malaman malikiya suka tafi amma malaman shafi'iyya su suna yi mai yuyuwa wanda yake nafilan shafi'anci yake yi ko kuma kawai dan shi ma ya gani kawai dan iya yi ne wani bai ma san ma menene ba gaskiya wani in ka tambaye shi me yasa kake nafilan wace masaba ce wannan sai jaye shi ma kawai ya ga ana yi ne ko kuma an ce yana da kyau a yi to a shafi an ci ana yi a malikiya ba a yi mu a malikiya ba ma yi saboda girmama huduban da liman yake yi saboda malamai sun ce asalin sallan juma'a raka'a hudu ne wannan huduba da liman zai yi zaman farko raka ɗaya a tashi sannan shiga sallah raka biyu saboda ka sai sauran raka guda biyu ɗin shi yasa wannan in yayi in a malikiya yake yayi makaruhi an hana yayi laifi idan shafi'i shafi'i yayi ke yi shi ba komai masaban su an yadda wallahu alam na'am amin akwai mai tambaya kuma again jiya mun ma yan TikTok alƙawarin cewa dan suna tambaya za mu amsa musu yau to kuma ban ga wani yanda ya request din tambayan ba mai yiwuwa ina ganin sun huta na'am shikenan mu yi addu'a to sallu ala nabil karim na'am Allah ya baka albarka nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akwai gauraye da yawa Allah ya Allah ya ba su mata na gari matan ma akwai gwagware da yawa Allah ya ba su mazaje na gari masu daddaya Allah ya kakkara mana masu bibbiyu Allah ya kara musu ya ba su ikon adalci mu ma Allah ya ba mu ikon adalci wanda kace kai ma akwai wata da kake so ko to Allah Allah ya baka ita ya zama alkhairi a gare ka kuma ya baka yinda zaka yi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu ba da sadaka aiko da sadakoka akan bukatunsu Allah ya biya musu bukatunsu da bukatunmu baki daya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya jike iyayenmu da malamanmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kiyaye imanin mu Allah ya sa mu yi azumi karbabbe azumi wanda Allah yake karba wanda manzala sallama yake sa hannu a kansa Allah ya datar da mu a cikin bayan da ake yantawa a cikin wannan wata abinda muka karanta daidai Allah ka kai ladan warau da manzon Allah wanda ma kuskure saboda karancin ilimi Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka kiyaye mu kuskuren harshe Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya shugaban kasa da aka zaba Allah ya ba ya riko da hannunsa Allah ya bashi nasara ya taimake shi ya bashi mataimaka nagari mashawarta nagari wanda za su yi adalci wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu nasara Allah ya agaza mana ya tallafa mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkan Shehu Tijani albarkan Shehu Ibrahim fatiyar salatul fati kowa bukatan sai sa cikin Allah zai biya masa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ya kana abudu wa iyyaka nasta'in inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على صلاحك ملك والهادي إلى صلاة المساكين وعلى آله حق قدرهم بدار العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل كفاك ربك ميك في قواك فرن كفاف وكم كان من كركي يكير كرك كان كافي كركي حكي مششكة لك لك الفلكي كفاك بابك بك في قربته يا كوكب كان كبر فلكي كفارة اسم نفا كفاش مكر كفاش مكر الحمد لله رب العالمين فاتحة wanda suke kokarin ɗaukar nauyin karatun nan a shafukan sarki zaki mkk Allah ya saka musu alkhairi da dukkan shafukan da ake ɗauka a ko ina assalamu alaikum warahmatullahi